والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba 22 ga watan almuharram hijira tana da 1445 wanda ya dace da tara ga watan takwas miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarihi hukukin mustafa na imam qabi iyad faslun wa amma al-jud wal karam was sakha was samaha amma aljudu baiwa wal karamu da karamci wasaka'u da kyauta wasamahatu da ainihin sauƙin rai shine rangwame wa ma'aniha mutaqariba yake ma'anonin waɗannan kalmomin mutaqariba sun kusanci juna wa qarfar raqa ba'duhum bainaha amma sashin malamai sun rabe bainaha tsakanin waɗannan ainihin kalmomin da ma'anoninsu sun rabe tsakanin su wasu sun ce kowanne yana da nashi ma'ana faja'alu alkarama a da yake jufurukin da wasu rabe-rabe faja'alu sai suka sanya alkarama kalman alkaramu shine in an ce mutum karimi ne ana nufin al-infaqa bi ibn nafsi ciyarwa da daɗin rai kuma ciyarwan fi ma ya azumu qadru khataruhu cikin abin da ainihin darajan abin da al'amarin abin yake da girma abin da kake gani abu ne mai girma wani Allah ya hore marciyar da wannan abin a cikin sauƙin rai da daɗin rai baya ganin ma yayi wani abu wa naf'uhu abin da amfani shi yake mai girma abin da kai kake gani mai girma ne shi kuma zai iya ɗauka ya miƙa ba tare da ya ji komai a ran shi ba yana jin daɗi kamar shi aka bawa ma wasan mahu aiban jur'atan kuma sun ambaci wannan ɗin aiban kuma dai jur'atan ƙarfin rai shine ƙuru kamar yanzu misali a yanzu nan ma ai ka kamar miliyan ashirin ai kuɗi ne sai ga wani mutumin da shi ba a san shi ma a gari ba ana ba da wani taimako kawai ya ɗauko miliyan ashirin ya je miƙa ba a maki abin da ya saurama a wajen shi ya wuce miliyan biyu ba kaga wannan ai ƙuru ne to wannan shi ne ainihin karamci wa huwa diddin nazala yace shi kishiya ne na ƙasƙancin rai wasamahatu To kalmar as-samaha kuma shine at-tajafi amma yastaqi amma yastahiqul mar'u ne santan abin da mutum ya cancance shi inda gairi a wajen wani shiga shi hakkin ka ne ka cancanta kana da daman karba amma ka rangunta mar kawai kabar mar kace ba komai kuma yin haka din ba wai dole za sa ka ibin nafsin da daɗin rai wa huwa biddu ash-shakasa shi kuma wannan kishiya ne na ash-shakasa tunkushewan rai ma na kuncin rai wani yanzu dan abin da yake bin ba komai bane amma bai daga hankali ya zage zage ya ihu wani kuma za a ga gashi abin da yake bin abu ne mai daraja kuma yana da ikon yanzu ya ci a kamar amma ya ce kawai ku bari ba komai wasakha'u shi kuma kalmar as-sakha'u suhulatul infaqi shine saukin ciyarwa ba wai sai abu mai girma kawai shi duk abin da ya zo mar kawai kamar mai rariyan hannu ake cewa ko me ya zo kawai na jama'a ne har zaka ji ana cewa ai wani in dai ka je ka samu babu ne in dai akwai komiye kawai za mu kama wa tajannubu iktisabi ma la yumadu da kuma nisantan tsururin ma la yumadu abin da ba a yabo duk abin da ba abin yabo ba to shi zai nisanci aikata wannan abin wa huwa judu kuma wannan je shine dai ainihin baiwa din ka san shi wannan kaman halitta ne na ubangiji wanda in Allah ya halicci mutum shi kenan wata ran wani wani aboki na yana bin labari yace na wajen malamin su sai wani ya zo ya ce a karama kallawa ka gane ya ce a banza ya ce ni ne muka yi karatu a gari kaza ya ce to kai ne eh me ya faru ya ce wallahi ya ta zan aurar ban da komai to shi al'adan shi duk abin da yake da shi zai dauka ya bayar a ranar kuma sai Allah ya jarabi wannan din ya bincika duk inda yake ajiyan kuɗi ba komai sai ya ce to yanzu gashi babu za za a yi za ka jira ga abin da Allah zai yi ko kuma ya za ka je ka ya ce amma zan jira ga abin da Allah zai kawai koma gefe kwanta ciwon nan ɗin ya ce yana tare da malamin sai wasu daga yau da suka zo suka kawo kuɗi ya ce kuɗin a baku suka zo suka baɗi bukatu suna tashi ya ce ina mutumin nan kira shi da ya kira shi ya ce ɗauki ka bashi a lokacin ya ce da ya buɗe rafa ne na naira dubu ɗari ɗari guda uku ya ce ma nan dubu da ya ce hakan bai ka ba mun ce mara abin da Allah ya bashi kawai bashi ya tafi ko ba komai a gidan to kaga wannan shine ainihin suhulatul impact ba ruwan shi bai ma irga nawa ne balle ya ga nawa ya kamata a bashi ne ba an ce mar abin da Allah ya kawo to gashi abin da Allah ya kawo kuma an bashi ka gani yace wa huwa jud wannan shine baiwa wa huwa biddi takatir shi kuma wannan kishiyan ƙoro ne ka sa akwai abin da ake cewa ƙoro mutum ba wai ya ba wani ba shi kanshi ma yana yana tsoron tabawa wai saboda tunanin kar ya kare fa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yuwaza ba a daurantar shi ma'ana ba a daidaituwa da shi fi hazil akhlaq a wayannan ɗabi'un duk yadda ka ji na wani in ka ji na manzo Allah sai ka ji wancan kamar baya yi fi hazil akhlaqil karima cikin wayannan ɗabi'u masu daraja wala yubara kuma ba a gasa da shi fi haza cikin bi haza a wannan duk lokacin da wani ya zo ce zai gasa da manzo Allah to zai san ba zai iya ba kawai wa wasafahu kullu man arafahu wa wasafahu kullu man arafahu duk wanda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sifanta shi ne da wannan ɗabi'un in ka ji mutum bai sifanta manzo Allah da wannan ɗabi'un to bai san manzo Allah ba حدثنا القاضي الشهيد أبو علي السدفي رحمه الله حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي حدثنا أبو زر الهروي حدثنا أبو الهيثم الكشميهني الكشميهني وأبو محمد السرخسي وأبو إسحاق البلخي قالوا سكتوا حدثنا أبو عبد الله الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله ابن المنكدر يقول ناجي جابر بن عبد الله يقول لنا شوى ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا yace ba taba tambayar manzo Allah wani abu yace wai ba zai bayar ba wannan ladin ba wai lana babu ba a ba zan bayar ba annabi bai taba faɗan haka ba shine ma har wani mai waka yake cewa wai ma qala la qaddu illa fi tashahudihi laula tashahudu kana la kana la'uhu na'am yace ba dan tahiya da manzo Allah zai ce la ilaha illallah ya kore wannan ainihin wani abun bauta sai Allah ba yace manzo Allah baya cewa la in ka ji ya ce la kawai a ainihin kalmar shahada ne ashhadu an la ilaha illallah yace ba dan kalmar shahada ba ma la din manzo Allah ma zai zama na'am ne kawai ka gani وعن انس رضي الله عنه ارويته daga sayyidina Anas yarda Allah ya tabbata gare shi wa salibin sa'id رضي الله عنه mislahu duk arwaito kwatan kwaci wannan hadisin a wajen cewa manzo Allah bai taba hana waye ce ba zai bayar ba wa qala ibn abbas kaji kaman yanzu wannan ai zaka ji kaman yayi mu'arada da can da yake cewa qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi kaga shi ma la ne amma ai wannan ladin ba nana bane yanzu babu amma in Allah ya kaza za ba ku kuma da ya kayan an bayar yawwa wa qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu ma yake kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas yace kai annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi bayan mutane kaf duk duniya duk halittan Allah ba wanda ya kai shi ainihin kyauta bil khairi da alkhairi wa ajwada ma kana fi shahr ramadana kuma lokacin da yafi yin baiwa din shine a watan ramadana hina ko wa kana izalaka jibrilu alaihi salam ya kasance idan mala'ika Jibril ya zo game da manzo Allah tun da wata Ramadana kullum Jibril yana zuwa suna yin ainihin karatu na Qur'ani da manzo Allah to in Jibril ya zo game da shi a jiwa da bil khairi manzo Allah ya fi yin alkhairi min rihil mursala daga ainihin iska a bar sakowa yadda ka san irin in guguwa ta zo ai ba wanda ba za ta taba ba to haka kyautan annabi yake Jibril ya zo ya tafi wa an Anas an rawaito daga sayyidina Anas yace anna rajulan wani mutum sa'alahu ya taɓa zuwa ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kai ma ka dan mun kyauta mana Safwan bin Umayya kenan sai manzo Allah fa adahu ganaman ya bashi wasu awaki baina jabalaini tsakanin duwatsu wato garke ne mai girma yana zuwa irin a dan ban wani abu mana sai annabi yace kora garken nan gaba ɗaya an baka faraja ila qaumi bawan Allah nan babban mutum ne fa ya koma wajen jama'an shi wa kale yake ce musu wallahi yake ce musu wallahi aslimu in dai arzikin duniya kuke so ku zo ku musulunta fa inna muhammadan yubi ata'a man la yaksha faqatan saboda muhammadu yana ba da ainihin kyauta irin na wanda baya tsoron talauci wa da gaira wahidi ka san ai kowa ya yi imani kyauta abu ne mai kyau kyauta abu ne guzurin kiyama kyauta kaza to amma tunani in na bayar ina zan samu mai gurbi amma mutum Allah ya cire mar wannan sai kai ko iya abin da ya mallaka kenan zai ba saboda shi talaucin ba damuwarsa ba ce baya tsoron talauci wa la ghayra wajin mi'atin min al-ibli annabi ya ba ba ɗaya ba ba biyu ba raƙumi ɗari ɗari ɗari malamai suka ce masu bin diddigi da suka bi sai da suka irga mutane sittin wanda kowanne annabi ya taɓa ba shi raƙumi ɗari kaga raƙumi ɗari so sittin nawa ne kaga ajewa ko kowane raƙumi dubu ashirin ashirin ne ma nawa ne kuɗin balle kuma in ka auna raƙumin a wancan zamanin kamar tirela ne a yanzu inda raƙumi shine babban abin da ake ɗiban kaya miye babba duk wani mai arziki ɗan kasuwa za ka ji yawan raƙumansa shi yake nuna yawan arzikin shi kamar a yanzu ɗan kasuwan da yake ɗiban kaya ai tireloli kaga yanzu sai mu ɗauki kowane raƙumi ɗaya kamar tirela a ce mutum ya ɗauki tirela ɗari ba don bijinta ba kuma kawai don taimako ya ce ya ba wani shi kaɗai kaga ya abu mai girma ne wa hadhihi ko wa da safwan mi'atan yace wancan safwan bin uwayya wata ran annabi ya taɓa bashi raƙumi ɗari yana murna summa mi'atan ya ƙara mar ɗari yana murna summa mi'atan sannan ya ƙara mar ɗari ka ji mutum ɗaya raƙumi ɗari uku wa hadhihi yace to kaga wannan kanat khuluquhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'asa wannan shine ɗabi'un annabi tun kan a aiko shi wa karkana lau waraka bin naufal hakika waraka ɗan naufal lokacin da ainihin sai da khadija ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shi ai yana da cikin bayanin shi yace innaka tahmilul kalla wa taksibul ma'duma ai kai matsayinka Allah ba zai kunyata ka ba saboda kana ɗaukan nauyi na jama'a sannan kuma kana tsurutar da al-ma'duma mara shi ma'ana wanda bai da shi kana bashi abin da yake bukata waradda ala hawazina sabayaha kuma manzo Allah ya mayar wa hawazina wa sabaya ribatattun su wato hawazin wani yaƙi ne aka je aka yaƙe su wanda ba a taɓa samun kafin wannan ba a taɓa samun yaƙin da aka ciwo ganima mai yawa kamar wannan ba aka jira aka jira ba su zo ba har an rarraba sai ga su sun zo sun musulunta suka roƙi manzo Allah ya mayar musu manzo Allah ya ce duk a mayar musu a cikin wannan ribatattun wakanar sittatu alafin mutane ma zalla sun kai mutum dubu shida wanda dukkansu za bauta za su yi annabi ya sallame su balle ainihin raƙuma an ce sun kai dubu ashirin da hudu balle awaki sun kai dubu arba'in ga ainihin ukiya wajen ainihin dubu arba'in a dubu hudu kai ukiya din to haka nan dai manzo Allah diyyamiyar musu kayan su fa wudiya dan an ce anan din bayan an yi rabo suka zo annabi ya tara ya ce to ni dai da bani mutalib gaba ɗaya mun mayar da namu jama'a duk wanda zai taimaka ya miyar musu wanda kuma yake ganin ba zai taimaka ba haƙin shi ne tunda an raba da yawa sun miyar amma akwai wanda suka ce gaskiya rasulullahi muna son kayan mu gaskiya tunda dai wani ma ya sa rigar ya yi mai annabi ya ce to shikenan kowa ya miyar bashi a kaina idan Allah ya kawo wani abu sai mu biya shikenan wanda ba su miyar ɗin ba ma wanda ya ga ba zai bayar kyauta ba annabi ya ce bayar bashi idan wani abu ya zo sai mu miyar masa to da aka miyar musu da kayan su gaba ɗaya ya ce wa da al-abbas ko ya taɓa ba wa sayyidina abbas mina zabi na gwal malam yuɗi hamdu abin da ya kasa ɗauka gwal ne ko yanzu ko naira najeriya nan da ake cewa ta karye a ce ma ba ma yan dubu dubu ko ɗari ɗari ko kai yan naira goma goma ɗin nan a ce ɗebi kawai iya ɗiban ka yaya ce ka ɗiba ka ɗiba har ka kasa ɗauka to shi gwal dukiyar da ko a yanzu yana daga cikin dukiyar da ba kamar shi to Bilal aka ce ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba da ya tashi ɗauka ya kasa ɗauka eh sayyidina Abbas wa hamila ilaihi haka ne ko wa hamila ne yawa ya bike wa hamila ilaihi tisuna alfa dirhamin an taɓa ɗauko dirhami dubu casa'in aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fawudi at ala asirin sai aka azata yake a ɗauko karamnin taburma aka shimfiɗa aka zuba wannan kuɗin sun muƙama Iliya sannan annabi ya tashi akan kuɗin fa sama yana tarabawa yana tarabawa kuma radda sa'ilan manzo Allah bai mai da wani mai tambaya duk wanda ya zo roka da wanda bai roka duk manzo Allah yana rabawa hatta faraja minha har sai bai gama da wannan kuɗin kaf kuma kar ka yi tunani ba bai ce a kai gida ba bai ce ina buƙatan kaza kawai jama'a kai tarabawa ya ƙare waja'a rajulun sai ga wani mutum kamar marasa amma me sa'a ya zo yana zuwa fa sa'alahu ya roki manzo Allah kuɗi ya ƙare ya zo kuma ya rasulullahi ni ban samu ba fa qala lahu ma indi shay'un annabi ya ce to yanzu dai kan ba komai aure na walakin sai dai ba kaya kace kana so ka siya ba kuɗi ba ibta alayya duk kayan da kake son ka je ka siya bashi a kaina fa iza ja'a shay fa iza ja'ana shay'un idan wani abu ya zo mana kabaina hu za mu biya kaji ba kaga wannan ai ba ƙurin bi ta wannan babu kuɗin kuma ba a ce marwai ka karbi kaza kar kai kaza ce ita kawai ka je ka sai duk abin da kake so in ka siya din alayya yana kai na zan biya ah kadaina fa qala umar to a wannan kabiyar ne sayyidina umar ya ce mar ya rasulullahi ma kallafa ma kallafa kallahu ma la taqdiru alayhi ya rasulullahi Allah fa bai kallafa maka abin da ba za ka iya wannan abun babu kuma mutumin nan ya zo ya za a yi haka fakari annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai bai ji daɗin wannan maganar da sayyidina Umar ya faɗa ba zalika bai ji daɗin wannan maganar ba faqala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya tayi ce ya rasulullahi anfiq wala taksha min zil arishi iqlala ya tashi mar waka ya ce ya rasulullahi ciyar kar ka ji tsoron ainihin talauci min zil arshi daga mabocin al'arshi Allah ai shine mai abin dama ai kai ka ce Allah shine mai ainihin abin kai mai rabo ne saboda haka ciyar kar ka ji tsoron talauci yana faɗa haka fa tabbas sama sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai kama murmushi wa urfal bishru aka gane sakin fuska fi waji a fuskansa wa qala sai yake cewa bi haza umirtu abinda wanne ya faɗa din nan da shi aka umurce ni zakarau tirmizi imamu tirmizi ya ambaci wannan hadisin wa kira an ambata an mu'awwiz ibn afra'a kana yake ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama naji wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi in min rudabin da wani ainihin kwaikwayo na ɗanyen dabino da hausa ake cewa lubiya irin ɗanyen dabino ɗin nan irin mutumin ƙauye in ya tayi zai zo birni ai zai ɗan rike wani ɗan kayan daɗi ya zo yuridu ɗabaka yana nufin ɗabaka kamar faifai na ainihin dabino wa ujiri wa ujiri zugufin da kulukutu mai ƴan gasu yuridu yana nufin kisa'an abin nan menene abin da ake miya da shi ɗin nan ba kabewa ba muna ce gwalto me sunan shi da hausa kuɓewa ka san kuɓewa ta jeji akwai mai ɗan gashi gashi a jiki to irin wannan kuɓewan da dabino ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsaraba din nan yace da na kawo fa a tsani min akafihi huliyar wa zaban idan mutumin kauye ya zo ma da akwai ma ba za ka dan saka mar da dan kuɗi ba yace ni da na kawo kuɓewa da danyen dabino da ya tashi sai ya ɗibi gwal da kayan ado cikin hannun shi ya bani a maimakon wannan abin da na kaɗin kaga ai kama akwai da babu ne qala anas sayyidina Anas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yadkiru shay'an ligadi baya aje komai dan gobe duk abin da ya zo in an gama bukatu kai ba ma bukatun gida ba shine damuwa ba balle a ce ya ware wani abu ya wannan kaji abincin gobe na ce fa ni baya yi balle na jibi balle na gata wal khabaru bi judihi yace labarai ko kuma labari na baiwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa karami da karamcin manzo Allah kasirun suna diyawa ba zai yiwu a wannan littafin a ce za a kayyade gaba ɗaya ko a kidaya su gaba ɗaya ba suna diyawa kawai wannan dai an kawo ire-iren yadda manzo Allah yake yi wa an abi hurairata arwaito daga sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace a tara julun annabiya yace bari ku ji wata rana wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu yazo yana roƙon manzo Allah wani abu fastalafa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisfa wasqin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo marrancin rabin buhu kamar yanzu a marran nan da ake ciki ana cewa masara kwano ɗaya dubu da ɗari kaza waye shinkafa ta yi tsada ne a irin wannan mutumin ya zo ba komai ya ce a rasulullahi ba abinci a gida ya za a yi annabi ya ce a je a karɓo min rancen rabin buhu ka ji rabin babban buhu tun da yake wuski wuski ai sa'i sittin ne to sa'i sittin ai in mun ɗauka sa'i bai kai kwano ma dai zai kai kwano arba'in to ya ce a karɓo min rabin buhu ka yanzu ne sai ya kai kusan dubu talatin da aka karɓo rabin wuski aka bashi lokacin biya fa ja'ar rajulu mutumin da aka karɓi wannan abin a wajen shi da ya zo ta kaba yake neman manzo Allah ya biya shi kayan shi fa a da wuska annabi shi a dauko buhu guda a bashi da aka bashi kaga shi rabi ya bayar kuma aka bashi daya wa qala sai annabi yake nisfuhu qada'un wa nisfuhu na'ilun kai ma ka shiga kyautar rabi ka dauka a bashin ka rabi kuma an baka kyauta sallallahu alaihi wasallam